الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو شاتكس قوة صفر هجر النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دريه da 40 wadda ta yi daidai da 28 ga watan goma shekara ta 2018 ta miladiya za mu tashi darasi na biyu a cikin karatunmu na alfiyat ibn malik da akan ce masa alkhulasa za mu tashi a babi na farko kenan ko alkalamu wa ma ya ta'allafu minhu na'am بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم وبعد فيقول المؤلف رحمه الله الكلام وما يتعلق منه نعم نعم na'am Kalamu.
alkalamu wa ma ya ta'allafu minhu babi na farko yace shine alkalamu zance wa ma ya ta'allafu minhu da abinda ake abinda wato shi zancen yake wato haduwa daga gare shi wato bangarorinsa wanda su ne suke haduwa a samar da zance a harshen larabci na'am كلامنا لفظ مفيد تستقيم واسم وفعل ثم حرف للكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد وعم
na'am ya ce kalamuna zancenmu mu wato ma'ashirin nahawiyin lafzun mufidun lafzun shine lafazi mufid wanda yake mufid lafzu shine abinda ma yutalaffazu bihi abinda ake furci da shi Ah, to amma abinda ake furushi da shi dinnan ya zama to mufi- mufid mai ba da ma'ana kastaqim kamar faɗinmu istaqim a ai ka miƙe anta wannan kalam ne saboda murakkab ne an haɗa shi daga kalmomi guda biyu alfi'il wanda yake istaqim wa wal ism wal fa'il wanda yake shine damir mustatir taqdiruhu anta na'am wasmun wa fi'lun thumma harfun lil kalim wasmun ay ism wa fi'il san thumma harfun wannan ma'tuf akan su al kalim a wato sune al kalim sune suke a a a sune a zo- wa- wato su ne suke zuwa da ma'anar alkalim wato alkalim jam'un ka- a- jam'u kalima su ne ismun wa fi'lun thumma harfun wahiduhu ɗayan alkalim kalimatun shine kalima wal qawlu am wal qawl kace al qawl kuwa a ammu shine wato mafi gamewa wato al qawl ya hada kalima ya hada kalim ya hada kalam wa kilmatun biha kalamun qad am kalima ko kuma kilma wanda yake lugha ne akan kalima a qad yu'ammu biha kalam akan nufi alkalam da ita kamar yadda ake cewa kalimatul ikhlas Eh, kalimatul ikhlas a a- a- a kalimatul tauhid kalmar tauhidi kaga ba kalma ce ɗaya ba ba alkalima ba ta zo da ma'anarta ba da aka sani na cewa mufradun alkalim ne alkalima a nan ta zo da ma'ana wato alkalam shine ishara ga wannan wayannan baitoci guda biyu kenan da su ne ya buɗe ma'anar alkalima ba za mu rinka dogon bayani ba don saboda sharhin ibnu aqil din ya yi cikakken bayani don mu samu mu karanta shi sosai kuma mu yi don ga ma'anar kuma da aka ce a wannan da kace kalimatun guda ce a kan kalmar kenan eh, to na misali yanzu mutum yake cewa wa kalimatun bi haka namu kadiwa Zai- za ka za ka za ka iya kira sa da to amma ka ce wa kalimatun biha kalamun qadi an baitin zai zai kare shi yasa sai aka yi amfani da kilma din wa kilmatun biha kalamun qadi am na'am نعم الكلام المصطلح عليه عند النحاة a alkalam wanda aka yi istilahi a kansa wanda ake wa- wato istilahin malaman nahawu ya kafa a kansa in suka ce alkalam inda nuhat a wajen wato a- a- a- a- gwanayen fa- a a wajen ma'abuta fannin nahawu عبارة عن اللفظ المفيد a fa'idatan فائدة يحصل السكوت عليها a ibara ne wato ta'abiri ne ana a, yin magana ne da shi akan al-lafzul mufid lafazi wanda yake mai f- mai ba da fa'ida fa'ida yahsunu sukutu alaiha wanda shiru yake kyautatuwa a kanta wato ba mutum zai nemi wani ƙarin bayani ba فاللفظ to جنس kaga da yace al-lafz wannan jinsi ne يشمل الكلام a, mun mun yi- mun- mun- mun yi aljins wannan ko a cikin taqribul wusul to aljins shine wato a, jinsi mai gamewa yashmalul kalam ya hada alkalam والكلمة da alkalima والكلمة wal kalim da kuma alkalim ويشمل المهملة wa yashmalul muhmal yana amfani da almuhmal ya sashe wanda ma ba a taba amfani da shi ba amma yutalaffazu bihi وديس ka days days a a a wato akasin zaid inda ake kaga ana rubuta zaid zai ya dal to in ka akasa ka sanya mudubi sai ya fito days to wannan muhimmal ba laraba ba su taba amfani da wata kalma wai ita days ba Eh, ba su taba amfani da wata kalma wai ita days ba
والمستعملة wal musta'mal da kuma wato lafazi da aka yi amfani da shi كعمل ka amr larabawa sun yi amfani da wannan lafazin amr
ومفيد Ah, kuma ya shimalul mufid ya hada ah, wat- ومفيد أخرج المهملة yawa wa qaidun da yace mufid yace al-lafzul mufid ah, shi kuma ya fitar da al-muhmal kaga al-muhmal ba kalam bane ba zai zama to cikin kalam ba dan saboda laraba ba ka- ai days ومدل- kamar days kaga laraba ba ta taba amfani da wannan kalma ba. duk wata kalma wadda yake laraba ba su yi amfani da ita ba ba za ta zama to kalam ba dan ba kalima bace a larabci babu ita وفائدة يحصل السكوت عليها fa'idatan yahsunu sukutu alaiha fa'ida wadda take wato yin shiru a kanta yana kyautatuwa أخرج الكلمة ya fitar da alkalima domin alkalima idan mutum ka faɗa alkalima duk da yake yufidu fa'ida lakin la yahsunu sukutu alaiha in ka ce muhammad eh, ko in ka ce zaid kowa ka faɗa zai rinka tawakku'i menene to wani labari kake so ka bayar akan zaid Eh, yana zai zamanto yana bu- bu- ba zai yi shiru ba in yi shiru ba zai zamanto wato ya gamsu da samun fa'ida akan maganar ba to kaga alkali a a wannan sai alkalam amma alkalima yufidu fa'ida lakin la yahsunu sukutu alaiha وبعض الكلمة wa ba'd alkalim haka sashen alkalim in kamar in qama zaid kaga wannan kalim ne ya hada da a, a, in harf qama fi'l zaid harf a, a ism amma la wannan kuma yana da fa'ida in qama zaid a fa da fa'ida sai dai la yahsunu sukutu alaiha
وهو نعم.
ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر alkalim shine abinda aka wato aka hada shi daga kalmomi guda uku ko sama da haka ولم يحصل السكوت عليه a, amma kuma ish- a, lam yahsunu sukutu alaihi a, yin shiru a kansa ba abu ne wanda yake kyautatuwa ba a bisa al'adar zancen mutane نهو إن قام زيد kamar in qama zaid ولا يتركب الكلام إلا من اسمين wala ya tarakkabu kalamu illa min ismain zance ba a hada shi sai daga kalmomi guda biyu kalma ɗaya ba ta da zance نهو زيد قائم kamar zaidun qa'imun
أو من فعل واسم ko kuma daga fi'il da ism فقام زيد kamar qama zaidun
وكقول المصنف da kuma kamar faɗin al-musannif a a shi an-nazim rahmatullahi alaihi istaqim فإنه كلام مرتبط domin wannan zance ne لأمر eh, da zance ne da aka hada shi daga fi'il amr وفاعل ista- istaqim wa fa'ilun mustatir da suna wanda yake boyayye a والتقدير shine ad-damir والتقدير taqdirin maganar استقم أنت istaqim anta na'am فسرنا باللسان to me bambancin in kace istaqim da istaqim anta
بهذه الحال تأكيد ta'kid in ka ce istaqim anta wannan ta'kid kai in baka in baka niyyar ta'kid bai kamata ka ce istaqim anta ba sai dai in kana fassara Hausa ne eh, in kana fassara in kana mai da Hausa larabci ne eh ka ce tashi kai
amma ba nuna tamizi ne na'am a ba tamizi bane in ka ce ana ba yana nuna kamar yanzu wanda ke nuna a a ba tamiz bane ta'kid ne ta'kid ne
تمييز يا إمام سليمان.
a cikin faɗin ana fustakin kamar wata tsawaita wani haka eh to ina anta din take fastaqim kama umirta ai ba ce anta din ba babu eh eh na'am a ba tamizi ba ta'kid tamiz a a tamiz ai shi tamiz a larabci idan ka yi ibham ne Eh? sai ka yi tamizi don ka wa- don ka kawar da ibham yanzu kamar in ka ce ishtaraitu ashran na sai goma Eh? kaga ashran ba san me ka saya ba sai ka ce qit'atan Eh, eh, ko kuma ka ce ishtaraitu ah, bi asharatin eh, sai ka ce darahima ka gani tam- a- a ibhamin da yake cikin ashara da tamyizi shine sai ka bayyana shi shi ma da aka ce washe rahu da samanin boxing darahima to kaga darahima tamyiz ne eh na'am نعم آه، فإنه كلام مركب في الأمر وفاعل يمسك وتكلم فسقنا بالمثال عن أن يقول فائدة يحسن السكوت عليها to dan haka shi ibnu malik rahmatullahi alai fastaghna bil mithal sai ya wadatu da kawo misali an an yaqul a gabarin ya faɗi cewa fa'idatan yahsunu sukuta alai yahsanu yahsunu sukutu alaiha maimakon ya faɗi kaidin bil a, bin nafsi sai ya ishara gare shi bil mithal
وكأنه قال wa ka kai ka ce ya faɗa ya ce الكلام هو اللفظ المفيد فائدة ka fa'idati istaqim zance shine lafazi mai ba da fa'ida kamar fa'idar istaqim an fahimta bai faɗi cewa mai fa'idar istaqim yaya za a bayyana ta yaya take to shine shi kuma sharihu ibn aqil rahmatullahi alaihi sai ya fassara ta yace ma'anarta alfa'idatu allati yahsunu sukutu alaiha na'am وإنما قال المصنف كلامنا to abin da ya sa al-musannif ya ce kalamuna ليعلم أن التعريف إنما هو للكلام في في اصطلاح النحويين domin a san cewa wannan ta'arifi da ya yi wannan bayanin bayyana ma'ana da ya yi ya yi ne a kan alkalamul musa alkalam zance fi istilahin nahwiyin a wajen zaurancen malaman nahwi ba a istilahin allugawiyin ba ba a istilahin malaman lugar larabci ba
وهو في اللغة amma a wajen luga alkalam اسم لكل ما يتكلم به suna ne ga dukkan abin da ake zance da shi مفيدا كان او غير مفيد yana da fa'ida ko ba shi da fa'ida yana da fa'ida ko ba shi da fa'ida
والكلم اسم اسم جنسي to mun gama da alkalam ko akwai wanda yake da ishkal akan alkalam da ke wannan duk ai muraja'a ne gare ku dan dai ah, ah, babu wani ishkal akan alkalam ko to sai mai intikali ya zuwa ga istilahi na biyu shine alkalim na'am اسم جنسي shi kuma ismu jinsin ne واحده كلمة a wa- a, zai yi kyau um, a- akwai ta'aliƙin shi muhammad muhiddin abdulhamid wanda ya tahqiqin shi sharh ibn aqil a ƙasa eh, ya ce ismu jins ala nau'ain ismu jinsin nau'i da ismu jinsin fardi ko ifradi wannan zai kyau ku karanta shi saboda zai taimaka muku wajen a mantiq اسم الجنس على نوعين a a kyale shi kada mu karanta shi ku karanta shi kowa ya karanta da kansa eh, kowa ya karanta da kansa na'am dan saboda zai- za mu sake dawowa gare shi wajen al'alam a ismu jins da alam da alamu jins a, na'am
واحده كلمة a, ɗayansa a, a, ɗayansa kalima
وهي ita kalima إما اسم ko dai suna وإما فعل ko kuma fi'ili وإما حرف ko kuma harafi wannan da ya ce wahiyar dinnan wato ya yi hassan bi ma'ana kalima a larabci ba ta fita daga waɗannan waddalil al-istiqra bibiya don idan al-istiqra tam ga lugar larabci ba za ka samu na hudu ba dukkan wata kalma a larabci imma ism wa imma fi'il wa imma harf la rabi'a laha
لأنها إن دلت نعم.
على معنى ba za ta jawo ya hau babu sama da ita ko in kuma kana tsammanin akwai zai iya yiwa a samu wata kalma wadda take ba waɗannan ba to ai sai mutum ya kawo shine abin da ake ce mal istiqra at-tam Mm. na'am
لأنها إن دلت على معنى في نفسها domin ita kalma idan ta yi nuni ga wata ma'ana a ƙashin kanta akan kanta نعم. غير مقترنة مقترنة بزمان ba tare da an rataya ta da zama- da zamani ba فهي الاسم to ita ce suna kamar zaid kamar rajul Hmm? rajul ba shi da alaka da zamani amma ya yi nuni akan ma'ana akan wannan kalmar ita kanta ba tare da an hada ta da wani ba
وإن اقترنت بزمان idan kuma ma'a- idan kuma ta wato ta gwamu da lokaci kalma wato ta nuna ga ma- ta nuna ma'ana amma ma'anar ta gwamu da lokaci fahiyar alfi'il to ita ce alfi'il kamar qama ya tashi in kaga tashi ma'ana ce fi nafsiha ya tashi ta nuna alal madi Eh, fi hi- fi hinin ma Eh, haka ya komu na'am وإن لم تدل على معنى في in kuma نفسها، bata- ba ta da wata ma'ana fi nafsiya a kan kanta بل في غيرها amma sai dai a waninta فهي الحرف to ita ce harf ita ce harf Eh, eh, kamar in idan kaga in baka ce in kama ba idan ya tashi Mm, ko kuma a- a a fi fi me fil baiti a cikin gida to da ka ita harf a, in aka kyale ta ita kadai la ta dullu ala ma'ana dole sai ta hadu da wani imma fi'il wa imma harf a, wa imma ism
والكلم alkalimu kuma ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر shine abinda aka hada shi daga abinda aka hauhawar da shi aka hada shi daga kalmomi guda uku ko sama da haka ya zuwa ga sama da haka فقولك kamar faɗinka إن قام in qama zaidun idan zaid in zaidu ya tashi والكلمة
ita kalima ma'anarta don can ya kawo kashe-kashenta ne ya ce alkalima in masmun wa in mafi'ilun wa in mahar amma bai faɗi ma'anarta ba a ta'arifinta هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد in shi ne allafzul mawdu lafazi wanda aka ajiye shi li ma'anan mufrad ga ma'ana wadda take ma'anar mufrad ce to wannan almawdu wa ya ajiye shi waye ya ajiye eh la la la nahwiyun ai ba su suka kirkiro kalima ba al-arab al-arab to wannan kuma shine a a wajen rigimar masu haƙiƙa wal majaz suke cewa shin halil wad'u sabiqun lil isti'mal aw al isti'mal sabiqun lil wad'i ko kuma tare aka zo aka hada su akwai al isti'mal akwai al wad'
الوضع سابق Ma'ana sai kamar tare Eh, to waye to taro aka yi aka zo aka yi wadda an taba taro wanda aka zo aka ji to ta yaya za ka ci za ka yi magana akan alwada'u waye ya yi wada'u din isti'mal shine ya yi wada'u din استعمال al-istimal shine ya yi wada'u din to wannan ce dai matsala ce falsafiya da suke yi a cikin kitabul iman Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yayi naqadin maganar su- a- a a wajen yayi naqadin maganar da karfin gaske domin raddin domin raddi ga a a a wato malaman falsafa alul kalam waɗanda suke ta'wil na asifat bina'an akan irin waɗannan abubuwa na lugha na'am wala muna muna kula ga an ce ya ma'ana da nan ya kuma ya ce alkalam ga wanda ya mawudu wanda ma'ana muna muna ma'ana da gairar mafi da kuci a'a lima'anan mufrad yana na ka tsallake ka ji can karshen karshen karshen layin kuma farkon layin wato ma'ana wannan mai shi haka na na ga wani kaiwa ne nan da na wani na ƙarfi
shehul halka
فقولنا الموضوع لمعنى don haka da muka ce almawdu'u li ma'anan wanda aka ajiye shi ga wata ma'ana أخرج الموم an fitar da almuhmal almuhmal wanda yake yasashe ka dais kamar dais
وقولنا مفرد da kuma muka ce mufrad أخرج الكلام an fitar da kalam domin shi alkalam shi a- a- a- ma'anarsa ba mufrad ba ce فإنه موضوع domin shi an ajiye shi ga ma'ana wadda take ba mufrad ba ba ma'ana ɗaya ba ma'ana ce wadda take murakkaba na'am ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى sannan malam al-musannif a a marubucin wannan littafi rahmatullahi alaihi Allah ya ji kansa ya ambata أن القول يعم الجميع cewa alqaul ya ummul jami' alqaul ya ummul jami' ya hada su gabaki daya والمراد abin da yake nufi أنه يقع على الكلام أنه قول cewa yana afkuwa ga alkalam cewa qaul ne ويقع أيضا على الكلم kuma haka alqaul eh, yana afkuwa akan alkalim والكلمة wal kalima أنه قول dukkaninsu ana ce musu qaul
وزعم بعضهم wani daga cikin malamai ya riya ya faɗa cewa أن الأصل cewa al'asul wato a ƙa'ida tabbatacciya استعماله في المفرد shine ana amfani da alƙaul fil mufrad ne shine wato ai asalin alƙa- a- a- a- asalin ƙaul fil ma'anar mufrad wato bi ma'anar kalim ثم ذكر المصنف to amma kaga wannan ƙauli na biyu ne wasu sahihi cewa alƙaul yutlaqu alal jami' da ya kama yace wal qawlu am na'am ثم ذكر المصنف sannan marubuci Allah ya masa rahama ya ambata أن الكلمة قد يقصد بها الكلام cewa ita alkalima akan nufi alkalam da ita فقولهم kamar faɗinsu في لا إله إلا akan la ilaha illallah كلمة الإخلاص cewa kalimatul ikhlas kalmar ikhlasi ce
وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق Ka- kamar ma inda Allah madaukakin sarki yace innaha kalimatun huwa qailuha Eh, eh, qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha kage ishara ga fadin sa rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kage wannan kalam ne amma sai aka ce innaha kalimatun huwa qailuha ثم ذكر المصنف وقد يجتمع- الكلام والكلم في الصدق a alkalam walkalim za su sukan haɗu a wajen gaskatawa
وقد ينفرد to أحدهما anya kwanan fisidki ne Dukkan- dukkanin alfaz ɗinku haka suke dukkanin nusakh ɗinku haka suke babu sidq ko yawa shine gaskiya dai rashin ta din zai fi wa ya ce mai ulkalam wal kalim za su iya haɗuwa ya zamanto abu ne wanda yake kalim ne kuma kalam ne amma kace fi sidqi to wajen gaskiyar itlaqi kenan في الصدق على kuma kalmar ba kuma gaban ba wani ba gari yan faridu a hadu kuma eh wa qad yanfaridu eh ita mata ta basu eh gaskiya على الكلمة هو ai fi sidqi din nan sai naga kamar bai ba ya zo ba akwai nuskar da yake laysa babu fi sidqi ko na'am a shi ma akwai a
kai ma din akwai Oh, wanda aka tura ta online to shi yasa na'am to shikenan to alkalam da alkalim sukan hadu fi sidqi a wajen wato hukunci akan su da gaskiya yani na'am وقد ينفرد أحدهما kuma ɗayansu yakan kaɗaitu wato bi ma'ana daga ɗayan ya zamanto kalam ne ba kalim ba kalim ne ba kalam ba na'am
ومثال اجتماعهما misalin haɗuwarsu قد قام زيد qad qama zaidun فإنه كلام domin kalam ne بإفادته معنى saboda ya bada fa- saboda bayarwarsa ga fa'ida يحسن السكوت عليه wanda yin yin shiru akan wannan fa'idar ab- yana kyautatuwa وكلم kuma kalim ne لأنه مركب من ثلاث كلمات domin an hada shi daga kalmomi guda uku ko eh babu rainin ba
na'am To, ai, ma ta fi- eh ma ta fi- akwai isirki ne ba ya isirki ba na gaskiya ba kalma tasdiqu ala shay yan ya ce ku kalamu sa- kan fi sidiki ala kila ala wannan hima tawili zaka yi ala damza ai tawili zaka yi Abin da ya ke.
ai in a rashin asid din shine yafi istiqama kad yam kad yajtami'u al-kalam wal kalim wa kad yanfaridu ahaduhuma Eh.
kamar fisir din sai dai gaskiyar hukunci din amma shi ma duk ta'awil ne gaskiya ni sai na ga maganar tastaqim za ta fi istiqama akai a ce wa qad yashmi'ul kalam wal kalim wa qad yanfaridu ahaduhuma Eh, ai ya fi saboda ma da qarina wa qad yanfaridu ahaduhuma na'am
ومثال انفراد الكلم misalin kadaituwar alkalim إن قام زيد in qama zaidun ko yanzu in qama zaidun hal huwa kalam eh me yasa la yufidu fa'idatan yahsunu sukutu alaiha eh ba ma'ana ce wanda yake yahsunu sukutu alaiha ba dan kana sauraro ka ji me jawabu shar na'am ومثال انفراد الكلم كلام wa mithalu infiradil kalam misalin kadaituwar alkalam abinda yake kalam ne ba kalim ba زيد قال zaidun qa'imun wannan kalam ne ko to amma kalim ne limadha a'a me yasa yake ka- a tsaya tukuna She- malam muhtar me yasa kala- ba kalim bane me yasa yake kalam ba kalim bane tunda yace wa mithalu infiradil ka infiradil kalam ya yi infiradi shi kadai kalmar ta ɗaiɗai kalamun ya yi infiradi shi kadai kuma ba da kuma ya a yanzu in kace zaidun qa'im kalam ne ko kalim ne zai da kayan eh kalamun ne kalam ne kuma kalim ne
kama kan da me yasa ba kalim bane
saboda saboda misali tun abin da ya zama kan mun saboda saboda ya ba a, saboda ya ba da a ya baraka mun ya aha ya baraka mun kirkata min kalimatain shi ku alkalim ya tarakkab min min madha min thalatha kalimat wannan shine a san da shaykhul halqa eh kalam ne ba kalim ba mashi بالذر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل na'am a yace bil jarri wa tanwin da yin da yin jarra wa tanwin da kuma tanwin wan nida da kuma annida kira wa al da kuma al a, shigar al a cikin kalima wa musnadin da kuma isnadi jingino wato dogaro abinda za a iya jingina aiki gare shi ko abinda za a iya jingina wani abu gare shi tamyizun hasal lilismi tamyizun hasal rarrabewa tamyizun rarrabewa hasal ya samu lilism ga suna wannan shine almubtada tamyizun shine mubtada muakhar hasal wannan shine khabar a a, muakhar mubta a- a- afwan tamyiz wannan shine mubtada hasal khabar آه، للاسم متعلق بتمييز تمييز للاسم حصل بالجر بالجر سيزمنته متعلق بحصل وتو تمييز للاسم رربيوا ga suna hasala bil jamri bil jarri ya samu da yin jarra wa tanwin wa nida wa al wa musnadin ya karanta maka alamomi guda nawa guda biyar aljar wa tanwin wa nida wa al wal isnad na'am ذكر المصنف رحمه الله تعالى malam ah, al-musannif ah, malamin mu ya ambata Allah ya ji kansa في هذا البيت a wannan baitin baiti guda daya alamatul ism ya faɗi alamomin suna
fa min aljar to kun gani a wannan shine fa'idar annabin sai ka ga wato da baiti guda ɗaya amma ya tara maka ilimi mai yawa na'am sai eh, sai ya faɗi alamomin al'isim famin ha daga cikin alamomin
aljar aljar shine harakatul jar ai wato i'rabin yin jarra shine ma'ana aljar wa huwa yashmalu aljar bil harfi ya hada aljarru yin jarra bil harfi da shiga harafi dan ɗaya daga cikin abin da yake kawo jarra ga kalima shine shiga harafi In kamar wallahi wallahi rabbina ma kunna mushriki kaga wawu din nan harf ne da ya shiga cikin sunan jalala sai ya masa jarra aha wal idafa wal idafa sababi na biyu na aljar shine al idafa idafatul ism ila ismin akhar sai ya zamanto al mudaf ilaihi ya zamanto an masa jarra kamar abdullahi abdullahi abin da yayi jarra ga ismul jalala idafarsa ya zuwa ga abd
wat tabi'iyya wattaba'iyya da kuma taba'iyya bi- biyayya bibiya Mm, bibiya wato ya zamanto cewar a a kalmar ta bi wata kalmar wadda take da jarra to ita ma sai a yi mata jarra bit taba'iyya da cewa saboda ta bi ta nahwa wannan su ne asbabul jar guda uku Mm, asbabul jar guda uku ne Ah, dukhulul harf wal idafa wat taba'iyya shi ma wannan bil istiqra la thalitha laha la rabi'a laha babu wani sababi na jarra in ba waɗannan ba na'am na umartu bi gulami zaidin al fadil ka gani kaman kace marartu bi gulami zaidin al fadil na shuɗe da ah, wato ɗan saurayi nan baran zaid al fadil wanda yake shi ko zaid din nan al fadil eh mai girma ba a ce gulam din ba ne ko? na'am na'am na
falgulam gulam to kaga algulam majrurun bil harf majrurun bil harf wa huwa ba Ah.
wa zaidin zaidin kuma majrurun bil idafa majrurun bil idafa idafa mudaf ilaihi ne shi yasa aka yi masa jarra wal fadil ina fata fa kun ga wannan diya ɗauka kan cewa wayannan abubuwan sanannu ne a tunda ya kamata a ce daga ajurun miya an san a a a a wato asbabul a asbabul jar wanda ya kawo su a a in akwai wa- duk wanda yake akwai yana da wani iskal wanda bai yi ba ya faɗa Mm. don duk da yake ana ɗauka kan cewa mutum ya yi in yi kulasa zai yi a a kusan marhala ta ƙarshe ne ta nahau amma wani abu da ita shine kan cewar hatta wanda yake ba shi da wannan foundation ɗin za a iya jansa haka mu ma aka ja mu ba na manta malamin mu shek malam shehu Borno ba kawai sai ya ce in je in fara alfiya Okay, a- a- saboda haka za a a- a- a- a- za a iya ja Mm, kuma babu wani abu saboda ba kai ko in dusu na hawiya ina ba Ah, kawai sai dai kawai dai wani lokaci su malam abdullahi suna yi da su musa da musa musa gume da tsaya ina kal- ina ta musu da su Ah, ban yi- ban yi su ba da kiran ina ajruma rautu zaidin kasantu amran
na'am a jamun kawai eh sai dai a jamun kawai eh to to kun gani in ka ce zaid majrurun bil idafa me yasa ka ce ah, me yasa ka ce zaidin baka ce zaidun ba baka ce zaidan ba saboda shi zaid mudafun ilayhi Ah, yaron zaidu kai idafar yaro ya zuwa ga zaidu to idan kai idafa ya zuwa ga wani suna to shuna- sunan da aka yi idafa gare shi jarra ake masa ita jarra ita ce wannan kisrar da ake marartu bi gulami zaidin na'am wal fadili wal fadil shi kuma al fadil majrurun bit tabi'iyya majrurun bit taba'iyya an masa jarra da taba'iyya da bibiya saboda zaid a a wannan a na'at ne amma a- a- a- a- a- zaid man'ut ne alfadil na'at in ka ce zaid ka ce alfadil ka sifanta zaidin ne aiko ka ce alfadil mai falala kamar ka ce bismillahir rahmanir rahim ai ga ma misali yanzu ka ce bismillahi ismi kaga majrurun bil harfi da bis bismi al eh, a- wa huwa mudaf allahi mudafun ilayhi saboda haka ismul jalala majrurun bil idafa ar-rahmani kaga na'at ne sifa ce na Allah saboda haka shi ya zama to majrurun bit tab'iyya ar-rahim shi ma haka Eh, kuma ƙari ma alatu ya taɓa mal'ut to ai shi din ne ake cewa taba'iyyar to ai shi ne ake cewa taba'iyyar sai halqa kuma ka zama ƙari sa a kan na'am na'am
التبعيرة شيء الدار المجاورة a'a المجاورة دبن التبعية دبن مم. المجاورة ita ba ta da alaka da ka'idan nahau ta saba ka'ida yanzu kamar kace a wamsahu biru ba ma wannan ba a dauko a a- a- abin nan mm, a menene suke cewa juhuri a- a- ju- juhuru juhuru dabbin kharibin juhuru dar- a- juhuru dabbin kharibin Eh? hadha juhuru dabbin kharibin wannan ramin damo ne wanda yake wa- ya- yasashe daman baya shiga ciki yanzu to sai aka ce haribin haribin din nan aka yi masa jarra shi yanzu yanzu kaga in ka ce haza juhuru dabbin dabbin majrur ne ko menene dalilin jarrarsa al-idafa juhuru dab- dabbin ramin damo saboda haka mudaf ne wa mudafun ilaihi mudaf rami shine mudaf juhur shine mudaf dabbin mudafun ilaihi to sai ka ce haribin kamata a ce kan kama a ce haribun tun da ramin shi ne wanda yake hasashe ba daban ne ya zamanto harib ba sau da aka kaga ba a yi jarra bil idafa ba sai aka yi jarra bil taba'iyya an masa jarra amma mahallinsa rafa an masa jarra amma mahallinsa rafa'a ne Eh, ya kamata mu siyo allufa eh Eh, duk dai da haka don ya zamanto don ya zamanto auda ya kamata a samo allo na'am Eh, gaskiya ne mun yi ajirun miya da kuko a ohud sa sa haka ne
asalin sa uku ne amma saboda wannan saboda mujawara mujawara makwantu saboda almujawara ma'ana makwabtaka makwabtakarsa da majurur shi ma sai aka yi masa jarra na'am wannan wanda aka yi magana da shawara a kan wannan duk da su ne to al'adar mudafin da mudafin da zai shi na farkon zai zama na kira
Hmm?
na farkon
wanne
misali juhu zai zama ba shi da ma'arfa a jikinsa eh to ai saboda wannan idafar wannan idafar taksis take ba ta'arif ba tunda dabbu din ba ma'arifa bane na kira ne saboda haka a, idafar ta ba da taksis ba ta ba da ta'arif ba Mm. juhuru a bai zamanto ma'arifa ba ya zamanto mukhassas ba kowane rami ne kake faɗa ba kana nufin ramin damo kawai kuma ba ramin damo muayyani ba Eh? Z- eh, an gane shi yasa ya inganta shi ya zamanto kan cewa na kira ta sifanta shi an fahimta inda kamar a ce ya bashi ta'arifi da ma'arifa ce za ta zamanto sifarsa za mu zo mu yi tawabi waɗansu abubuwan sai suna ana gaba ana baya su a tawabi a a- akwai na'at wal man'ut wato kamar dai ka ce mausuf da sifa Mm. akwai a babu tamiz akwai taukid eh, akwai badal eh. a waɗannan su ne tawabi albadal yana kama da anna'at sai dai shi albadal bambancinsa da anna'at a wajen albadal ana kaddara cewar al'amil ana maimaita shi amma muka zo da zamu bayani akan sa shine ma'ana at-tawabi to shine at-tabaiya din wato ka sifanta abu wato ka kawo sifa ga abin da ka sifanta to in ka sifanta abu dukkan a- an- wato anna'at yatba'ul man'ut Hmm? Attabi- shi tabi'i ne attabi'u tabi' zai bi shi ta koyaya saboda haka idan ma'arifa ne zai bi wajen ma'arifa yanzu kamar kaga a bismillahi ar-rahmani ar-rahim ba za ka ce bismillahi rahmanin rahimin ba dole ya zamanto ma'arifa Mm. kuma yana bin sa wajen i'rabi ka ce bismillahi ar-rahmani ar-rahimi to wannan dai asbabul jarri kenan to da ba a yi ma wani suna ba a wannan alamar ba ta shiga kan wata kalima sai suna alfi'il ba zai taba zamantowa an yi masa jarra ba Mm. ba za a taba yi ma alfi'il jarra ba in aka yi masa jarra sai dai ta zamanto arida Ah, kamar lam yakuni alladhina kafaru lam yakuni aka yi kasra a kan kun ɗin lam yakun ne amma saboda iltiqa'us sakinai lam yakun allazina kafaru wannan al ɗin hamza a- wato a- a- a- a- a- wato hamzatul wasl ce wadda take fiddarj idan ana wucewa ana fadar da ita saboda haka hakikatan sukun ɗin da yake akan lam ta harfin tarif shi ne ya haɗu da sukun ɗin da yake akan yakun haka inda da allo duk wannan aka bayyana in aka rubuta zai fi bayyana iltiqa'us sakinai to idan as-sakinain harafi guda biyu masu sukuni suka haɗu sai na farkon sai a yasar da sukunin sai a mayar da shi kasra eh yutakhallas minhu sai aka ce lam yakunil ladina kafaru to wannan kasrar da ta zo akan fi'ili ba harakatul jarri bace ba jarra bace wadda take ita jarra ɗaya daga cikin alamomin ta guda uku ɗin nan ne Alj- alharf al'idafa attaba'iyya to wannan ba sa shiga cikin suna a ba sa shiga cikin al'isim ba sa shiga cikin alfi'il afon ba sa shiga cikin alfi'il fi'il ba za a yi masa idafa ba harful jarri ba zai shiga cikin fi'il ba in kaga harafi ya shiga cikin fi'il to wannan harafi ne wanda yake daga cikin harufan da suka keɓanta da fi'il kamar harafin shart hurufu shart mm, in qama zaidun amma in banda haka in dai harafi ne na jarra ba zai shiga cikin alfi'il ba to shi yasa wannan ta zamanto alama saboda ta keɓanta da alf- al- al-ism na'am na'am wa huwa ashma wa huwa ashmal wannan da ya ce biljarri dinnan ya fi gamewa wa min qawl ghairihi daga faɗin waninsa daga cikin malamai bi harfin jar bi harfil jar wanda ya ce alamomin fi'il shine harful jar ya yi taksiri don ya fitar da idafa ya fitar da taba'iyya
li anna hadha la yatanawalu al-jarra bil idafa domin wannan baya kun- bai kunshi aljarra bil idafa ba wala al-jarra bit tabi'i wala aljarra bit taba'iyya kaga duk ba su shiga ciki ba sai ya zamanto ya fitar da su
wa minhum at-tanwin Eh, kun fahimta cewar a waɗansu daga cikin malamai sai suka ce alamar suna shine duhulu harfil jar shigan harful jar to wannan akwai kusuri a ciki domin idan idafa ta shiga cikin suna fa in idafa ta shiga cikin kalima wannan kalmar bata zamanto fi'ili bata zamanto suna ba ta zama haka zalika idan aka yi ma suna in aka yi ma kalma jarra bittaba'iyya saboda na'ati ce ta wani suna wannan bai zamanto alama ce ba- bai zamanto jarra ba jarra ce sannan kuma ta zamanto alama ta suna shi yasa fadin ibn malik da yace bil jarri maimakon ya ce bi harfil jarri na'am
wa minhum at-tanwin
wa min huma wa minha dai wa minha daga cikin alamomin akwai at-tanwin ni ma a cikin nuskata wa minhuma wa minha daga cikin alamomin aljar a al-ism at-tanwin yi ma kalma tanwin an san tanwin dai la iskala fiha
وهو على أربعة أقسام to shi tanwin din ma fa kashe-kashensa guda hudu ne tanwin ya kasu kashi hudu تنوين التمكين akwai tanwinu tamkin shine kashi na farko tanwini mai tabbatar da suna akan ismiya
وهو اللائق للأسماء المعربة shine wanda yake zuwa a ƙarshen wanda Allah wanda yake zuwa a ƙarshe kenan shine wanda yake zuwa a ƙarshen sunaye da ake musu i'rabi dukkan sunan da i'rabi yake shiga jikinsa Hmm? kamar zaid wata ran za a ce zaidun a ce zaidan a ce zaidin wannan mu'rab ne amma kamar sunan da ba a yi masa i'rabi kamar musa kamar isa kamar ahmad tunda ahmad ba za ka taba ce eh kamar fir'aun Hmm? Eh, wana da fir'aunu kaga ba za ka taba ba za a taba cewa wana da fir'aunun fi qaumihi ba ko yahya Hmm? Eh? na'am umar kamar umar kamar ibrahim mm, da maryam na'am duk waɗannan asma ghairu mu'raba saboda haka sunaye biyu ne akwai mu'raba da wanda ba mu'raba ba to tanwin din da yake zuwa cikin suna wanda yake mu'rab shine ake ce ma tanwinu tamkin كزيد kamar zaidin wannan tanwin din da ya zo a ƙarshen zaid wannan tanwinu tamkin ne ورجل da rajulin
إلا جمع المؤنث السالم sai dai jam'al mu'annith salim نار مسلمات kamar muslimatin wannan tanwin din ba tanwinu tamkin bane نعم.
ba tanwinu tamkin bane Mm.
وإلا نار جوار kamar sai kuma a, banda kuma kamar jawarin وغواش da gawashin Uh, uh, lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim gawashin Mm. da kuma uh, walahul jawaril munsha'atu fil ba- wa- ko da yake nan jawari ne ba yi tamkin din ba tanwin din ba su wannan ba tanwinu tamkin bane Mm. tanwinul iwad ne fa sayati hukumuhuma hukuncin su zai zo
وتنوين التنكير na biyu tanwinu tankir tanwin da yake nuna alamar nakira ne abu
وهو اللائق للأسماء المبنية
da shine tanwinin da yake zuwa a ƙarshen sunaye waɗanda suke mabniya ba mu'raba ba wanda aka yi musu bina'i Al-mab- al- al-ismul mabni shine sunan da yake baya y- yake lizimtar gini guda ɗaya baya canzawa shi ma mu'arab ke a gairu mu'arab ghairu mu'rab na'am na'am فرقا بين معرفتها ونكرتها don a bambance tsakanin ma'arifar da ba ma'arifa ba Mm, suna ne ma'arifa to sai a kawo masa tanwin don a nuna kan cewar wannan ba shine wancan ma'arifar ba misali da misali za ku fahimta نحو مررت بسيبويه wa bisibawaihin akhar in ka ce marartu bisibawaihi ka san sibawaihi an san shi dama ko shine malamin nahau sibawaihi to kaga mabni ne Ah, da ah, ah, wannan ah, ah, wannan hadin ba za ka yi masa tanwin ba mabni ne haka yake bi sibawaihi ba za ka ce sibawaihu ba ko sibawaiha وسيبويه ko sibawaihin to amma idan ka nu- idan ka so ka nuna cewar akwai wani sibawaihin ba wannan sanannen ba to shi na biyun sai kai masa tanwin sai kai masa tanwin dan ka bambance shi da wanda yake na ma'arifa sanannen ka ce marartu bi sibawaihi wa bi sibawaihin akhar eh kana ka- ka mai da shi na kira na wuce da sibawaihi wanda kuka sani da kuma wani sibawaihin ma daban wanda ba ku sani ba to kaga ɗayan wanda ba ku sanin ba sai kai masa tanwini dan ka nuna kan cewa wanne na daban na'am to wannan tanwin din ba tanwinu tamkin bane bai zamanto ka yi shi don ka nuna kan cewa wannan isim bane ka yi shi don ka nuna kan cewar ka mayar da shi na kira كما قلت يا رب، مررت بأمرة وأمر آخر eh eh wato abin da yasa bai kawo wannan misalin ba saboda shi umar ba mabni bane Mm. mamnu min as-sarf ne ba mabni bane to amma haga ya kawo shi- ya kawo mabni domin ya nuna kan cewar ginin su duk daya abinda kawai ya bambance su at-tanwi amma an kace marartu bi umara wa bi umarin akhar aslan harakar daban ce dan da kace umara kai masa fata kai masa fatha domin kai dilala ya zuwa ga kan cewa mamnu min as-sarf ne na'am na'am
kamar yadda malam ya kawo maganar kowa da yadda na'am kenan kaga akwai su wa'annan tun da wa da ba sunayen da ba sa karɓar wannan canjin to akwai sunaye mu'ayyanai kamar siga waidi Mm.
dama wato wasalin ƙasa Eh.
ne siga waidin akara wasali na ƙasa ne guda biyu kamar ne aka samu don tamizi don tamyiz don a- don ai tankirinsa idan a yi canji to akwai sunayen da ba za su karɓi wannan ba Mm.
kamar da malam ya kawo aka yi rejected Mm. kamar za ka iya cewa kamar a dakhaltu hadra mauta uh, wa dakhaltu hadra mautan akhara
wannan ba a samu bambanci bauta ta farko fataha ta ƙarshen kuma tanwini kisra aka yi mata to wannan tanwinin don ya nuna tankir cewa wata hadra mautin ce ba wannan ba to kenan ba sai sun zama wasu na ƙasa ne a na farko a a ba sai sun zamanto kisra ba zai iya zamantowa ba ba kisra ba eh ba wai si ba wai sai lalle si ba wai hi ba duk suna wanda yake mabni duk suna wanda yake mabni za a iya masa a haka na'am na'am tanwinin muqabala tanwini na uku shine tanwinul muqabala tanwinul muqabala wato tanwini da yake yin wato a madubi ga wani irin wato ga wata nun din ta daban madubi ce ga wata nun din wato tana muqabalar wato tunda ita asalin tanwin ai nun ce ko nun ce wadda take ana faɗarta a baki amma ba a rubuta ta Mm. talhaqu akhir al-asma lafzan la khattan shine ta'rifin tanwin
wa huwa lahiqu li jam'i al-mu'annath as-salim shine tanwinin da yake zuwa a ƙarshen jam'in mu'annas salim ya ce mana a can cewa tanwin din muslimat shine jam'u mu'annas salim an san wannan uslubi an san wannan kalmar ko jam'u mu'annas salim shine ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatayn abinda ake jam'in sa da ƙara alif da ta muslimatun muslimatun to wannan tanwinin da yake zuwa da ake cewa muslimatun ba tanwinu tamkin bane ba shine yake nuna alamar ismiyar muslimat ba wannan tanwin din tanwinul muqabala ne tanwinul muqabala ba tanwinul iwad bane na'am tanwinul muqabala shine yace wa huwa allahiqu li jam'il muannath salim shine wanda yake zuwa a ƙarshen jam'ul muannath salim nahwa muslimatin kamar kace muslimatin fa innahu fi muqabalati an-nuni domin shi wannan tarwin din an sanya shi a muƙabala wato ya zamanto a maimakon ya zamanto kamar nun din da ta zo a jam'ul mudhakkar salim wa muslimina kamar muslimina ko yanzu muslim in za ka mai da shi jam'il mu- a- a- aljam'u salim sai ka kara masa wawu da nun ka ce muslimuna alwawu shine alamar jam' wan nun ita kuma an kawo domin ya nuna ismiya to wannan nun din ita ce maimakon ita ce a jam'in mu'annas salim tunda babun su daya sai dai kawai wannan na maza ne wannan na mata to sai maimakon wannan nun din sai ita ma aka kawo mata nun dinta amma da tanwi sai a ce muslimatun to wannan alamar tanwin din nan tana daga cikin alamar sunaye ba ta shiga cikin wata kalma sai suna
wa tanwinul iwad na ƙarshe shine tanwinul iwad har ma karanta saboda naga ana mana a- a ishara lokaci ya kusa ko a na'am to ai iwad din ne suna da yawa Mm, akwai iwadun an harf iwadun an kalima iwadun an jumla ga shawahid za su zo aqillin law ma'azila ya- wal itaban to mu tsaya anan insha Allah sai in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu sai mu yi tanwinul aiwa ku rinka tsayar da ni kuna tambaya fa wanda duk mutum bai gane ba kada mutum ya ji cewar tunda abu ne na ja na fincika Eh. Eh, saboda haka wanda ake fincika ya tsaya ya faɗa cewa a nan me ake nufi a nan to subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik